إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قوله من الفطرة أليس كذلك؟ فسر أكثر أهل العلم الفطرة في هذا الحديث أنها السنة malamai da yawa sun fassara wannan min alfitra a cikin wannan riwayan cewa abin da ake nufi sunna kenan wa ta'wiluhu fassaran wannan shine anna hadhihi al-khisal min sunan al-anbiya'i salawatullahi alaihim الذين أمرنا أن نقتدي بهم وأن ما ناولنا هنا cikin sunnonin annabawa da aka umurce mu mu yi koyi da su wa awwal man umira biha ibrahim sallallahu alaihi wa sallama falizalika fazalika qawluhu inda Allah madaukin sarki ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين ومن ذريتي sai Allah ya ce mai la ya nalu ahdi azzalimina in kana son ka samu albarka wajen Allah kana son ka samu menene da menene shida menene kada ka zama azzalimi zalunci cikin komai karka yadda kai abadan in ba malami bane kai je kai karatu eh karka yadda kai zal in kai zalunci Allah ba zai baka daukaka ba Allah zai kunyata ka da wuri ba ba wata lokaci qala wa min zurriyati qala la yanalu ahadi zalimin fa i'fa'u lihiyati tawfiruha wa irsaluha ma'ana a barge mu yayi tsawo a gyara shi yuqalu afa ash-sha'ru wan nabatu idza wafa قال الله سبحانه وتعالى حتى عفوا أي كثروا أي سكيوا وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى أن هنا يمانا متين يرجي منصا يبرغى شمباك ويوفرون الشوارب وكان ذلك من زي أهل آل كسرى يجي ونن كسرى متارين كسرى كي يوم ونن wa ghaslul barajimi fadan da ya cewa wa ghaslul barajimi ma'anahu mu'alajatul mawadi allati tattasihu fayajtamu fiha alwasahu a kula da inda cikin jiki kusassari inda jikin mutum inda suke harhaɗe ba ruwa baya shiga wajen to sai ga ya dau datti in ka sa hannuka kana kai kai kana so sosawa sai duk da tiya biyu cikin faracenka jikinka hannuka to shi yasa shari'a ce a kula da waɗannan duka a tsaftace ko ina bil ghusli wat tanzif wa aslul barajim al uqad allati takunu fi zuhur al asabi' asalin al barajim sune waɗannan abubuwan da suke kan yatsu in ka miƙe yasa haka sai ga kusassari waɗanda suka tattare haka ruwa ba zai shiga ciki ba to shi aka ce ka goge su ka cire ba abin da ya kai addinin musulunci tsafta wantiqasul ma'i ina ma nan fadar intiqasul ma'i huwa al-istinja'u bil ma'i wa qila ma'anahu intiqasul bawl bil ma'i ko a ce yin tsarki da ruwa ko kuwa in mutum ya gama bawali ya wanke da ruwa in ka wanke in mutum ya wanke da ruwa sai bawlin da ya saura ya koma in bai wanke ba sai ya rinka saukowa wa huwa an yaghsila zakarahu fa innahu idza ghasala zakara irtadda al-bawl wa lam yanzil ba zai sauko ba fa in lam yaghsil nazala minhu shay'un wa qila huwa al-intidahu aka ce abinda ake ce mai yayyafa ruwa ke wa yurwa badalu ifa'il lihiya al-khitan ya ce wata riwaya maimakon a bar gemi ya yi tsawo sai aka ce yin kaciya kalal imamu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ammal khitanu wa in kana mazkuran fi jumlati sunan ya ce yin kaciya ko da yake an saka shi an ambato shi cikin abubuwan da suke sunnoni dilalatul iktiran kenan ko sunnoni ana magana sunnoni sai aka shigo da wannan ciki to dilalar iktirani yana nuna cewa wannan ma sunna ne sunna ce sai in an samu dalili ko kuma malamai sun yi bayani fa innahu wajibun inda kasirin min al-ulama yace ai wannan wajibi ne wajen malamai wa zalika annahu min shi'ar ad-din yace ai yana cikin alamomin addini wa bihi yurafu al-muslimu min al-kafir da shi ake bambanta tsakanin musulmi da kafiri ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأوهم في صلاته أن رويته تيوى منذ الله يصلى سيرب كان ويفر أتكي صلى فقيل له فيه فقال كيف لا أوهم ورفق أحدكم بين زفره والأنملته me zai hana a yi rafkanuwa ga ɗayanku ma'ana datti duk cikin faracensa bai tsabtace hannunsa ba warrufgu arada bihi wasu zufur abin da ake nufi dattin da ke cikin farata farcin mutane wa huwa bi fathi ra'i wa dammiha wa inna ma ankara alaihim tulal asfari shi sa aka hada kar mutum ya bar farcin sa farata sa sai tsawo an ai sai a yanyanke datti ba zai zauna ba a saboda zaka zo kana datti ka je kana tsarki da hannunka in farcin na da shi a samu gazanta ya shiga ciki da ka gani ba tsafta kenan qala al-asma'i wa jam'ur rufq أرفاق وهي الآبات والمغابن من الجسد shine hamata da inda waɗanda suke inda yake buwe rufe suke da'ima qala abu ubayd wa ma'anahu fil hadith ma bayna al unthayayn wa usul al fakhzayn wajen al'auran mutum da'iman suna haɗe da juna ne to in mutum ya zo wanka ko tsarki ya wanwanke duk waɗannan ba suna ɗaukan datti suna suna ɗoyi ومنه قول عمر رضي الله عنه إذا التقى الرفقان فقد وجب الغسل ومعنى الحديث معنى الحديث يجي أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق وصفه بأصابعه كما يندب كفره فيبقى بين الظفر والأنملة فأنكر طول الأظفار وتر وترك قصها أكتي كالأبر فرتي فراتن سيصور باب النية في الوضوء وغيره من العبادات باب da ya zo na bayanin niyya a cikin alwala da kuma sauran ayyukan ibada قال أخبرنا الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس ابن محمد الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى ابن محمد الماليني قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا حبان ابن موسى وعبد الله بن أسماء ابن أخي جويرية ابن أسماء قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه yace hadisi innamal a'malu bin niyyat kenan kaga riwayar wannan an samu canji waje guda biyu ko uku ko قال هذا حديث متفق على صحته هذا حديث متفق على صحته duk duniyar musulmi aka ce haza hadithun muttafaqun ala sihatihi eh mana ya ya zo cikin buhari ya zo cikin muslim to baka da hujjan kuma da zaka yi magana kan buhari ko kan muslim don an riga an gama wannan an wuce nan eh an riga an wuce ba yadda za a dawo kuma baya eh abubuwa ne Allah yake bayyana su abubuwa ne Allah yake bayyana su komai lokacin shi qad ja'alallahu li kulli shay'in qadara komai lokacin bayyanan sai kai wallahi zai bayyana sai dai lokaci kuma Allah ya aje komai da lokacin shi komai da lokacin shi komai da lokacin shi in ba ka ba littafin hadisi akwai gidan da babu musulmi bayan alkur'ani suna da wani abin da suke da shi hujja mai karfi hannunsu sama da buhari muslim muwatta waɗannan da baki ɗaya to me yasa ba a karanta su tuntuni me yasa a a a a me yasa ba a karanta su tuntuni tambaya ce ba wanda zai iya baka jawabinsa ba me yasa ba a karanta su tuntuni ana da gillu game da su a cikin rai shine yanzu ya fara bayyana shi yasa shine yanzu Allah ya kai lokacin da komai zai bayyana insha Allah gaggawa ba gaggawa ba tashi hankali ba fitina ba kowa magana ta tashi kowa yana so ya fito ya magana a ganshi a san shi ba kowa ya kamata ya yi magana ba fa ba kowace magana kuma za a fada ya zama tana da ma'ana ba wata maganan barna take kawo an fahimta eh dukkan musulmi yasa a shehu usman dan hode sun karanta buha sun karanta wa'annan fa duka sun karanta sun karantar da su muhammad bello abdullahi da shehu imamu da'awa ba haka bane ba to me yasa daga bayan su daga baya aka zo aka kaurace ma waɗannan duk ko maganar su ba a yi saboda in za a karanta su za su ta warware abubuwa za su ta warware abubuwa ni ina son abu za su zo su warware min ya zan yi sai a rufe sai dai kowace tafsiri a tafsiri kwana talatin an sauki tafsiri ba haka bane ba to yanzu ne hik yake fara fitowa yana ana bayyana cewa dama kin wa'annan abubuwan ake yi shi yasa tun da wa'anzu sun zo sun shimfida ko ina ana karanta ana karanta bar mu karya musu lakansu mu bata abin ko zai ko zai bata ba haka bane ba da a fassaran da ke ciki kenan la aqalla wala akthar قوله إنما الأعمال بالنيات مجفسرا إمام البغوي فا كاسا وانا حديثي أربعون نووي شكرا أربعون نووي لتنقيه القول الحسيد وانا يتكب أكرا تبلوغ المرام ba duk akwai inna wala malu bin niyati ba to zamu ji sharhi sunna imamul bagawi shi kuma hanyar da ya fillo lam yurid bihi husulu ayaniha wanda aka ce innamal a'malu bin niyati ba ana nufin cewa aikin sallah sai kayi niyya tukun a samu sallah ba fa eh sai kayi niyya a samu azumi ba fa za a iya samun sallah ba da niyya za a iya samun azumi ba abin da ake nufi ba to me me ake nufi da innamal a'malu bin niyyati li'annaha hasilatun hissan wa suratan min ghairi an taktarina biha an-niyya أنا فهمتها؟ إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين أنا فهمتها؟ صحتها حكما في حق الدين معنى إنما الأعمال بالنيات ba a nuna cewa za ka tashi ka yi sallah a sallah za ka yi sallah ba ba da da niyya ko mai ba niyya ka ta kyau ko ba ta kyau ba abinda ake nufi shine sallar da kai din nan ta inganta za a karba shi ne inda ake bukatar niyya ke an fahimta fa'inna la ta hasulu illa bin niyyati wa ƙauluhu inna ma limri'in manawa fihi ijabu ta'ayinin niyya limri'in manawa ya ce ya wajabta muna mu'ayyana musanniyar abin da za mu yi sa'an nan sai ce to mece ce niyya qala wan niyyatu qasduka shay'a bi qasduka shay bi qalbika mece ce niyya yace ka nufi abu a da zuciyarka shikenan niyya ta zauna to wannan kalma gajeruwar kalma da aka fada me yace yace wa yatastad'i umuran fi a'malid dini hatta yasiha al-imtithalu an ta'rifa ash-shay'a alladhi taqsiduhu wa an ta'alama annaka ma'murun bi kasan abin da zaka yi din sallah azumi zakka hajji ne kuma kasancewa umurni aka baka kai shi yasa ka tashi zaka yi وأن تعلم أنك مأمور به وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعبدك به ka yi ƙoƙari abin da za ka yi nan ya dace da abin da wanda ya umarce ka ɗin ne ce ka yi an fahimta wa fihi dalilun ala wujubin niyyati fil wudu'i yace wannan magana tana nuna cewa alwala ma za a yi ta sai an niyya wajibi niyyar wajiba ce sai an yi wal ghusl wat tayammum alwala wanka wankan janaba haila tifaz menene wat tayammum hatta yamma kawujubiha fi sa'irar ibadat kamar yadda niyya take wajaba a cikin shauran ibadu wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi yace mazhab maganan da mafi yawancin malamai suka tafi kenan wa bihi qala shafi'i wa zahaba jama'atun ila annahu yasihhu wa in su malamai suka ce yasihhu alwudu'u wal ghuslu bi ghairi niyya an su malamai suka ce wanka da alwala da su ma za su inganta ko babu niyya me yasa amma wala ya sahu taimamu illa bin niyya amma taimama ba za ta inganta ba sai da niyya wa huwa qawlu sauri wa ashabin ra'ayi shi ne maganar sufyanu sauri da ashabin ra'ayi ma'ana ashabin ra'ayi su ne ahnaf ke wa qala al-auza'i yasihu al-kullu bi ghairi niyya imam al-auza'i ce duk za su inganta ba tare ko babu niyya an fahimta to wannan magana da gairi niyya din abinda ke wahal da mutane wajen fahimtar niyya tarifin niyya da aka karantar da mutum farkon su menene da menene da menene to shine har ka gama kuma sai ka kasa fahimtar mecece niyya kaje ce anniyatu qasduka shay ba haka ya fada ba abinda kai kai ka dauko a cikin zuciyarka shi niyya ke ba lallai sai ka faɗa ba in kuma wannan shine niyya babu wani aiki da zaka taba yi kana sane da cewa zaka yi zama da niyya bata kullu ba ba haka bane ba har ibnu taymiya ce da Allah zai kallafa ba bayan su yi aiki da babu niyya da ya kallafa musu abu mai wahala eh duk abin da ka san zaka yi shi niyyar ta dauru ta kullu a cikin zuciyarka an fahimta niyya kenan واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية to malamai suna da matsaloli da suke ke suka ce ai yi alwala isalla izako daban suke da gusar da najasa dan mutum najasa ta taba tufarsa bai sani ba sai aka yi ruwan sama ya zo ya wanke tufan bai sani ba najasar na nan ko babu ita sai ya sani sai ya yi niyya wanke najasa sai ya yi niyya لأن طريقها طريق ترك المهجور أي أبو وين هنيا سدبني abinda aka ce ka bari shi ke shi ka bari don mutum na shan giya aka ce daina ya ce na yi niyan bai da shan daina shan ka daina shi ke na ya daina ke ba sai ka yi niyya ba ko ba niyya za ka yi dalili shine in aka tilasta mishi ya daina shan giya ba tare da niyya son zuciya shi ba yayi ko bai ba yayi yayi niyya فلا تفتقر إلى النية قياسا على ترك المحارم والوضوء من باب العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شتر الإيمان kace alwala ai yana cikin ibadu saboda manzo Allah ce alwala alwudu shattrul imani rabin imani ne an fahimta wannan rabin imani ai mun fassara ko ko an manta والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من قصد بالهجرة القربة إلى الله والديني ya kudurci cewa zai hijira ne don ya samu kusanci daga Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yahlutuha bi shay'in min ad-dunya bai hada shi da wani abu na son duniya ba fa hijratuhu maqbulatun inda Allah wa rasulihi wa ajruhu waqi'un 'ala Allah wa man kanat hijratuhu li dunyan yusibuha wanda ya hijira saboda ya samu wani abu na duniya ko kasuwanci ko ya je ya aure mace ko ya menene aw imra'atin yatazawwajuha فهجرته إلى ما هجر إليه يريد أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ولا حظ له في الآخرة abin da kai niyan ka tafi din aka ce muhajar ummu qais wani ne yake so ya auri wata mata bai samu ya aure ta ba da maganar hijira ta zo she ta hijira ta je madina to she musulmi kowa yana hijira za shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma shi sai shi ma ya shiga cikin ayar zai hijira ba haka bane ba duk kowa ya hijira ne zuwa wajen wa to sai shi ya hijira dan ya je ya auri wannan mace amma ya shiga cikin ayar ya shiga cikin jama'a in ba haka ba haramu ne mutum ya tashi ya je madina ya aure haramu ne mutum ya tashi ya je madina neman abu abu a'a to ya shigar da aikin duniya cikin aikin lahira inda zargin ya faru a to mutum na suka tashi maka suka je madina suka yi aure haramun ne ba haramun bane amma lokacin da ake hijira zuwa ilallahi wa rasulihi sai yayi hijira ila imra'atin ya tazawwaja ya shigar da wata niyya cikin wani aiki ko wa yurwa anna hadha jaa fi rajulin kana yahtubu imra'atan bi makkah fahajarat ila al-madinati فتبعها رغبة في نكاحها فقيل له مهاجر أم قيس تو كيفية النية وكيفية النية أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث وينوي الجنب بغسله بغسله رفع الجنابة والحائض تنوي غسل الحيض أو ينوي كل واحد منهم استباحة فعل ما لا يستباه إلا بالطهارة wannan magana ne da malam yayi kamar ya zama kamar tahsilul hasil abu ne in ka riga ka san shi za ka yi duniya ta zauna kenan eh lokacin da ta je ta ɗebo ruwa ɗin nan cikin buta ko cikin bokiti dalge za ta yi da shi shayi za ta yi da shi za ta dafa abinci ne me yasa da ɗebo ruwan alwala ko wanka ko menene dalili ko yaro ya sa hannu sai ta me ta buge shi saboda me ba ta so a taba ruwan me niyya niyya ta tabbata ko ba ta tabbata niyya ta tabbata haka sallah wa yanwi annahu yanwi fi ila salat farda yayi niyyar zai sallah farilla ko nafila ko menene wannan duk malamai suna faɗa ne saboda su bayyana wa mutane garin bayyana wa mutane niyya kuma sai kuma matsala ta zo kuma tana tana zamowa tana tana kawo matsala duk sa'an da aka yi kiran sallan azhar mun sha ba da wannan misali ko sai kai alwala ka kama hanya za ka masallaci dan kankani ya karam yaro ka yana kallo in ka fita aka zo aka ce ina ubanka sai ya ce me yin me wace sallah ɗanka ya san kaje sallah a zahar ko lasar ko magarba ko isha kai baka san kayan niyya ba wani ya san niyya ka kai baka san niyya ka ba niyya na faruwa ne tun daga farkon zuwa tsarki da alwala da kama hanya an fahimta ka kama hanya kuma ka je masallaci ka zauna kana jiran liman ya zo a yi sallah da liman ya zo bai zauna wajen kuma sai wuce gaba saboda me saboda shi ne me sai ya niya kuma ni ne liman da me ya shiga gaban kai kuma ka zauna ka tsaya bayan shi kai mamu ne shi kuma ka ce ni mamu ne fardan kana aw naflan aw salatal janaza aw haml al mushafi aw sujud al tilawa aw shukr fa inna wa al junub aw al haid al itikaf wai mai janaba da mai haila ya kawo matsala mai girma a cikin kwakwalwar mutane in mutum mai janaba ko mai haila suka yi niyan itikafi da wankansu au qira'atul qur'ani sahha ghusluhu li jami'i salawat gwamnatin yayi tunda tana da haila ta yi niyan itikafi ai ba za a yi itikafi tare da haila ko janaba ba haka bane ba to wannan niyyar ta kullu ta yi ta yi itikafi ta yi salloli duk sun yi ka'ida ce wajen malamai in kai niyyar abin da yake wajibi ne in kai niyyar sallan farilla da wannan niyya sai kai alwala ko kai wanka ko kai alwala wannan alwalar ta ishi ka kai sallan farilla kai sallan nafila amma wa in kai alwala da niyan yin nafila ruwa alwalan ta takaita ne akan yin nafila don ka isa kai sallan farilla da ita ba saboda nafilan ai ba wajiba bace a kanka yasa niyyarta ba za ta wadatar da sallan farilla ba an fahimta to sai malamai suka ce ai za ka yi niyya ne iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama duk sa'an da yake za sai ya alwala tun alwala ta sunna dai ko ta farilla ko da menene in dai kai niyya ne koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da za ka yi za ka yi an fahimta ولا تصح هذه النية من المودس لأن المودس يجوز له الاعتكاف وقراءة القرآن وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة المتيمم زي تيمم ne da niyan cewa zai sallah wannan taimaman za ta halatta masa yin sallah wala ya sahu tayammamuhu bi niyyati raf'il hadasi tayammama tayammama mai tayammama ba ta inganta ya da niyyar ɗauke hadasi don hadasin na nan bai ɗauku ba taimaman ta halatta mishi ya sallah ne ko wala ya jibo ta ayyin alfardi hatta lau ta yamama alfardi faridatin ayyanaha falam yusalliha wa salla ghayraha jaza ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها ولا يجوز على الفرد به على أصح القولين wannan ma malamai sun kari juna ilimi ne wayan sojin su yayi walau tayammama li faridatin jaza an yusalli biha ma sha'a min an-nawafili ne tayammama da yin sallan farilla shi sallan farilla to duk nafilfili da ke bayan zai iya yi ba komai وكذلك المستحاضة وصلص البول ينويان استباحة الصلاة مي هيلا مي استحاضة لو عندك صلص البول يوجد فصاري تو إن سكي نية استباحة الصلاة ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث in suka yi da niyan cewa wannan taimaman ko wanka kuma zai halatta musu yin sallah ne yayi amma in sun yi da niyan ɗauke hadasin ne bai ɗauku ba ai hadasin na nan shi yasa wannan bai yi ba kenan ko li'anna al-hadasa bihima muttasilun la yartafi'u to wa mahallun niyyati ina ne bigirin niyya da me ake niyya da harshe da labba koko da zuciya wa mahallun niyyati alqalbu falau lam yatalaffaz bi lisanihi la yadur ko bai fada da harshe sa ba bai motsa harshe sa ba niyya ta kullu kuma aiki yayi wa yanbaghi an yanuya halata ma yaghsilu bi yadayhi fi ibtida'il wudu'i to malam sai dawo kuma cikin zantuka malam fikihu lokacin da zaka yi niyya lokacin da zaka fara wanke hannunka ويستديمها ذكرا الى ان يغسل شيئا من الوجه لو انك حنا هيك كركر niyyar na nan har ka fara wanke fuskarka to tun da ka fara wanke fuskarka ka fara farilla kenan ko niyyar ka manta da ita ba babu damuwa ba laifi fa in azabat niyyatuhu qabla ghasl shay qabla ghasl shay min alwajh lam yasih wudu'uhu ala ala al-asah da ya fara niyya yana wanke hannu ya kurkure baki kafin ya fara wanke fuska sai ya manta da niyya sa'annan kuma daga baya zai tuna ce a amma in ya ci gaba da wannan yana zab da wanke fuska sai ya tuna sai ya niyya to daga yanzu alwalarsa ta yi amma ba shi da ladan wanke hannu da kurkure baki da shaka ruwa don lokacin babu niyya an fahimta wayan azabat ba da ghasli shay'an min alwajhi fala ba'sa bayan yayi niyya ya fara wanke fuska sa'annan niyyar ta tafi yace babu komai li'annahu yashqu alaihi dhikruha ila akhir alwudu'i yace ai ba zai yi tun daga niyya yana har ya kai karshe bai manta ba babu damuwa walau nawa inda ghasl alwajhi wa lam yanwi qablahu sahha wudu'uhu da ka fara alwala ka wanke hannu ka kurkure baki ka shaka ba kai niyya ba sai da zaka wanke fuska sai kai niyya yace alwalanka tayi wala yahsulu lahu thawabu ma fa'ala qablahu min almadmada والاستنشاق فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد وتنظف وهو ذاكر لنية الأولى فلا بأس كاي نية ذاك أي da kyakkyawan niyyarka sai da ka shiga ciki kana yashe kuma ka ce ai ina yi ne dan in samu sanyi in wanke fuska na mai ba da niyyar ibada ba yace babu yi niyyar farko ta wadatar wa in lam yakun zakiran li niyyati tahara fa alaihi an yu'ida ma ghasala bi niyyati tabarrud wa tanazzuf ba'da tajdid an-niyyati wallahu a'lam an ji abin da mala ya ce wayannan fa ba ƙananan abubuwa ba ne yin su yana da wahala ba kowa ke iya zama yana yin waɗannan ba shi yasa sai hayaniya ta tashi sai a mai da hankali in ka je gida karantawa za ka yi kana maimaitawa kana maimaitawa in bai ba ka je ka zauna wurin wani ka karanta ya gyara ba an fahimta babu ghaslil yadaini fi ibtida'il wudu'i babin da yazo na wanke hannu in aka fara alwala ko in za a fara alwala je mu magana magana na na Aisha ko da na na Fatima ta zo mu wata mu karanta ko sunan da darimi sunan da darimi mutazakkirun eh mutaakkid masayi ai ya jima ya dade ai ko muwatta ko suna da darimi mun sake maimaita shi darimi ne to kafin sati wani ya cire mana shi kuma ya je ya bi sahihi ne ko ba sahihi me aka faɗa game da shi a gani ko za iya قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه duk wanda ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa kafin ya saka a cikin ruwan alwalansa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu saboda ɗayan ku bai sani ba ina hannunsa ya kwana a cikin dare an fahimta wannan هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة عن المغيرة الحزامي عن أبي الزناد أم فهمت؟ تو. قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من ترك عن أبي هريرة akan haka in mutum ya tashi daga bacci ya ɗauki hannunsa ya saka a cikin ruwa ruwan ya lalace ko yana da sarki eh saboda me eh eh lime ai ba haka zaka zauna ka fada haka kai tsaye ba eh ba daga nan ba wannan kofar aka kullo ba malam ya yi smoga malam ya yi smoga tu za mu ji insha Allah قال الشيخ رحمه الله غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة وانك هنو أتكين الولاء سنة sawa'un qama min an-nawmi aw lam yaqum ko daga bacci yake ko ba daga bacci yake ba غير أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها sai in ya tashi daga bacci ne kada ya saka hannunsa a cikin ruwan sai ya wanke hannu falau ga masa yadahu fil ina'i qabla al-ghasli wa lam ya'lam anna biha najasa yukrahu ni saka hannunsa cikin ruwan ba tare da ya wanke ba amma bai san ba shi bai tabbatar da hannunsa akwai najasa ba aka ce makaruhi ne wala yafsudul ma'u inda aksari ahli al-ilmi ruwan baya lalacewa a wajen waɗansu malamai mafi yawancin malamai ana jin wannan adkhala ibn umara wal bara ibn azib al yada fil ina'i qabla al ghusl thumma tawadda'a wayannan sahabbai sun saka hannunsu a cikin ruwa ba tare da sun wanke ba sai suka yi alwala da ruwan wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna yace in kama min naumin laili ya ji bugaslal ya daini in bacciye da daddare tashi wajibi ne wanke hannunsa kafin ya saka cikin ruwa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu la yadri aina batat yadu ai bai sani ba ina hannunsa ya kwana albaytutatu takunu fil layl wal baytutatu amalul layli wa li'annahu la takashafu bin nahari takashufu bil layli yace ai rana daban dare daban da ranar mutum zai kwanta ai ba shi ya yi tsir ba shi ya cire kayan shi ba da kayan sa yake kwanciya da daddare kufa sai ya yi komai da kuma sai ya cire komai fala ya tawahamu wuqu'u yadihi ala mawdi'in najasati bin nahari ma ya tawahamu bil layli la yatawahamu ma yatawahamu bil layli wa qala ishaqu ishaqu bin rahuya yajibu ghasl al yadayn sawa'un qama min nawmi al layli aw min nawmi an nahari ya ce sawa'an baccin dare aka yi ko na rana ya tashi wajibi ne wanke hannun shi kafin ya saka a cikin ruwa huwa qawlu dawuda mazhabin dawud zahiri kenan wa muhammad ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin kenan wa qalu suka ce idza adkhala al-yada fil ina'i qabla al-ghasl yanjusu al-ma'u suka ce in ya saka hannunsa cikin ruwan kafin ya wanke ruwan ya zamo najasa wannan mazhabin da kake fada sai abin da gai magayar in yana da yawa kenan ruwan kaɗan ne kuma fa alma'ul qalil aka saka najasa a ciki sai zama mai najasa alma'ul kasir shine ake ya zai wahama al-aktharun wal hadisa fi ghasl yadaini ala al-ihtiyati yace malamai da yawa da suka ce da manzo Allah ce in mutum ya farka daga karya sa hannunsa cikin ruwa sai ya wanke suka ce mu'ayyansu malamai sun ɗauki wannan kan ihtiyati ne ihtiyati ne li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala saboda ai sai ce ai manzon Allah ya ce fa innahu la yajri aina batat yaduhu ai bai sani ba ina hannunsa ya kwana ina bai san inda hannunsa ya kwana ba lalle ne hannunsa ya kwana cikin najasa eh ba lalle bane ba ko cikin najasa ko ba cikin najasa ba to me zai karfa wannan zai ce ai hannun tabbas hannun na da tsarki da tsabta ba za a cire shi kan wannan hukuncin ba sai ya tabbata an fahimta innal yaqin la yazulu bi shak fa allaqahu bi amrin mawhumin yace ai an allaka haka wannan magana an rata shi aka ce bai san inda hannun sai kwana ba to ai ba lalle bane hannun sai kwana cikin jannatin ba ko lalle ne وما علق بالموهوم يكون واجب لا يكون واجبا أم فهمت وأصل الماء والبدن على الطهارة أم فهمت وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالإهتيات في الإبارات أولى وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة wani hadisi yana bambanta akwai bambanci tsakanin urudul ma'i urudun najasati ala al-ma'il qalil najasa a dauki najasa a sa cikin ruwa kadan ruwan ya zama me wa urudul ma'i ala najasati ruwa kuma a daibi ruwa a zuba ma najasa ruwan ya zama najasa a ya wanke wajen kenan fa idza urida najasatu ala al-ma'i al-qalil tunajjisuhu wala tazulu najasa وإذا أورد علي عليها الماء القليل طهرها an fahimta babu tasmiyati fil wudu'i yanzu mun zo za a fara alwala menene hukuncin yin bismillahi in za a yi alwala saboda asalin wannan ma wajibi ne ko ba wajibi ba ne balle a yi ta tambaya in mutum yana ban daki zai iya halatta a yi alwala cikin ban daki in mutum zai yi alwala ban daki ya zai yi gashi nan cikin ban daki gashi kuma zai ambaci sunan Allah bismillah bismillah ba shi kenan ba to wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce to ga asalin matsalar da za a kawo ta a nan insha Allah Imam al-Bakawi yana sauke nauyi hakkin da yayi nauyin da ya daura maka kansa yana yi قال أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له صلى بات إن قد سيد الولاء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الولاء قبات إن قد سيد أن أمت سونا الله حديث با صحيح بنيكو حديث ضعيف نيكو وسلمة هذا سلمة الليثي مولاهم قال البخاري لا يعرف لسلمة سماء من أبي هريرة kaga inda illar take kenan ko wala li yaquba an abihi قال الإمام رضي الله عنه رحمه الله أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء أكثر أهل العلم ما في يويت مالمي سنت في كان تيوى بسم الله وأتكين الولاء مستحب روي عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه duk wannan ba su inganta ba wa qala ahmad imamu ahmad yace la a'lamu fi hadha al-babi hadithan lahu isnadun jayyidun duk hadisan da suka zo kan wannan masalan yace ba wanda ya inganta wa zahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu law taraka at-tasmiyata a'ada al-wudu'a wayansu malamai suka tsananta in mutum bai ce bismillah ba ya alwala har ya gama sai ya sake alwala sai ya sake ambaton Allah ya alwala wa qala ishaqu ibn rahuya kenan in taraka amidan aada inda gangan ya bar bismillah zai mai zai sake alwala wannan alwalan ba ta yi ba wa in taraka nasiyan aw muta'awilan ajza'ahu in mantuwa yayi ko ko ta'wili yayi to alwalarsa ta yi me kenan haka yi ana jin mazhaban malamai ko wa zahaba aktsaru ahli al-ilmi ila anna tarkaha la yamna'u sihhat at-tahara yace rashin cewa bismillah baya hana ingancin alwala wal khabaru in sabata yace hadisin da yazo in ya tabbata balle ma bai tabbata ba ko in ya tabbata fa mahmulun ala ala nafi al-fadila in ya tabbata to za a fassara shi ne cewa ba a samu faladan cewa bismillah ba amma ba shi da alaka da inganci ko rashin inganci wa ta'awwalahu jama'atun ala niyya wa suka awwala cewa abinda ake nufi niyya ake nufi wa ja'alu dhikra dhikra alqalbi suka ambato ambaton Allah daga zuciya wa huwa an yadhkura annahu yatawaddau lillahi mutum ya dinga tunawa ko ya ringa ji a cikin zuciyarsa zai alwala saboda Allah وامتثالا لأمره يهكى هذا المعنى عن ربيعة وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه an ji wannan abin wani mazhabi ya me za a yi fatawa da shi yanzu cewa bismillahi a cikin alwala dole ne ko ko ba dole ba ne mustahabbi ne in ba a fada ba alwala ta yi ko ba ta yi ba to mecece hujjarka akan haka eh magana malamai shi ka ce magana eh ina suke suwa ai lokacin da za a tambaye ka ba littafin hannunka ai lokacin da za ku yi magana ba littafin a hannunka eh hadisin ba sahihi bane tsora minti na minti biyar tare hadisan za mu fi babin yana da sauri yana da manya-manyan إذا قمتم إلى الصلاة daga inda farilla yake kenan wa'annan duk da ka fada sunnoni ne da mustahabbai farilla na farawa ne daga wanke fuska an fahimta akan haka mutum yanzu zai alwala sai bai wanke sai fara da farilla da fuska alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba a kan adalci suke tafiya ba ka zaben mazhabin ka kai matsala sai ka fito da ita fili wayansu malamai sun ce kaza wayansu sun ce kaza wayansu sun ce kaza ga dalilin kowa ga dalilin kowa sa'annan ka tabbatar da abin da ke so ka tabbatar ko ka kore abin da ka so ka kore اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم